أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya kamo yau ashirin da ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ranar Laraba kuma yau shida ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa na watan ramadan wannan insha Allah ta'ala shine majlisun mu na ashirin kafin a shiga tafsiri akwai tambayoyi wannan mai tambayar ke cewa Allah ya kara malam lafiya malam mutum ne mahaifinsa ya tsufa amma an hana shi yin azumi yaƙi to idan suka ɗura mishi abinci sun yi laifi tun da da ƙyar yake kaiwa sun yi laifi ba wanda yake su ɗura mishi abinci in ya ce zai yi azumi su kyale shi wata rana da kansa zai ajiye ko ya ɗauka wata rana da kanshi zai karya so daga su kyale shi ma damar yana jin ƙarfi cewa shi zai iya azumin nan su bashi yayi kar su matsa masa su ce dole sai ya karya azuminsa ko sun ɗora masa abinci da ƙarfin siya Allah gafata malam ni ne nake kiwon kaji sai nake barin su da kishi amma na ba su abinci sai bayan wasu awanni sai na ba su ruwan mai ɗauke da magani da ke ƙara musu ƙiba shin barin su da na yi da kishi ina da laifi a idan a ƙa'ida ta kiwonsu haka masana suka ce in za a ba su magani sai an dakatar da ba su ruwa na wani lokaci to ba laifi ba ne ai a asibiti akan yi ma ɗan adam haka ma in za a masa aiki sai a ce kada yi kaza ko za a masa wani gwaji na jini ko na bawali sai a ce to lokaci kaza ya ɗau lokaci kaza bai ci abinci ba ko ya ɗau lokaci kaza bai sha ruwa ba domin a iya gane cutar ko a iya tantance yana da cutar ko bai da cutar ta hanyar wannan gwajin da za a masa saboda haka ba laifi ba ne sai dai idan kawai da gangan ne aka ƙi ba su ruwa to wannan ya zama cutarwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cutar da dabba Allah ya kara malin lafiya malam wani brown din ruwa yana fito mani gab da zan fara al'ada shi ma wannan yana ya shiga cikin al'ada ko ko ya abin yake idan ya kasance a cikin kwanakin ki ne na al'ada to ana kirga shi a matsayin kin fara al'ada kenan ya zama abin da malamai suke ci mishi as-sufra ko al-kudra as-sufra da al-kudra sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai mata take cewa ba mu kasance muna kirga sufra da kudra a cikin kwanakin haiza ba sai malamai suka yi sharhin wannan magana tata cewa idan ya kasance a cikin kwanakin haiza to za a kirga ko a farko ko a ƙarshe misali ta saba duk tsakiyar wata na hijira kamar sha biyar ko sha hudu sai al'adarta ta zo to yau sha hudu ga wata ko sha biyar ga wata sai ta fara ganin wannan ruwan mai wannan kalar da ta faɗa to za ta fara kirgawa a matsayin ta fara haiba ta saba takan yi kwana shida ne ta kwana hudu sai ya juye sai ya koma wannan kalar to shi ma za ta kirga shi a ciki amma hakanan ba fara haibatta ba ba ƙarshen haibatta ba sai ta ga irin wannan ruwan to ba a kirga shi a matsayin haila ba zai hana ta komai ba sai dai a kirga shi a matsayin jini ne na cuta wannan ya ce wai idan mutum ya je masallaci sai liman ya ɗago daga ruku'u amma kuma akwai wanda bai ɗago ba daga ruku'u a sahun gaba shin mutum ya samu ruku'u in yayi a ai liman ne mai dagowa liman shine yake bada hukunci idan liman ya dago baka samu sallah ba shikenan liman yana dagowa ka shigo masallaci daga ruku'u shikenan baka da sallah domin ana kirga samun raka'a ne daga ruku'u shi yasa suke cewa سميت الركعة ركعة لأنها لا تتم إلا بوجود الركوع باء كرا عن كرا كي ركعة دا ركعة نسبو دا باتا يوا سيدا أنسامو ركوع Allah kama mal lafiya shin yana halatta ga namiji mai mata hudu ya rika zagayawa da rana ko da dare a wurin ɗayar matarsa yana saduwa da ita ko da ba ranar kwananta ba bisa dalilin cewa ita kaɗai yake jin daɗinta baya iya haƙura har kwananta ya zagayo baya halasta a gare shi ya aikata haka in ya aikata haka ya zalunci sai dai in ko su sauran matan ne suka zauna suka ittifaki suka huwace masa haka suka ce babu laifi sun yadda da haka ya halasta mace gabaki ɗaya mata ce ta kyautar da kwanakinta kamar yadda na na sauda radiyallahu anha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu saudatu bintu zama'a ta sadaukar da kwanakinta ga nana Aisha radiyallahu anha saboda ta tsufa sai ta ce ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kwanakinta ta ba nana Aisha duk ranar da kwanakinta suka zagayo to annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ɗakin nana Aisha saboda ita ta tsufa ba ta da bukatan namiji saboda haka baya halatta a haka amma zagayawa ya gaisa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan zagaye matansa ya gaisa da su ko da ba ranar ba a ɗakin ɗaya yake ba sai ya shiga ya gaisa da su ga baki ɗaya wanda ya ce mutum ne ya sami raka'a ta biyu ko ta hudu tarawihi inda liman ya sallame to shin zai yi ko zai ciku ya zai yi ko zai ciku eh idan mutum ya samu raka'a ɗaya a tarawihi ana bibbiyu to zai miƙe ya cika sa malam mutum ne ya rasa mutum ne ya rasu ya bar mata shida ya maganar gadansu to a maganar gadansu nan ɗayan biyu ne ko dai ya zama akwai ɗa ko ya zama ba ɗa in akwai ɗa to suna da fumuli wato ɗaya cikin takwas za a ɗibi duki za a duke ta su gabaki dai za a kasa ta kashi takwas sai a ɗau kashi dai shine nasu sai a raba musu wannan kashi takwas ɗin idan kuma ba yi da ɗa ya mutu to suna da rubu'i wato ɗaya cikin hudu sai a kasa dukiyar gida hudu sai a ɗau kashi ɗaya shine kasansu sai a raba musu su a raba musu duka amma nan mata shida a ina mata shida mata shida yake magana kai ta yaya ya musulunta mutum ya musulunta musulmi kuma ya mutu ya bau mata shida ka'ida baya halasta mutum ya zauna da matan da suka wuce hudu haramun ne a musulunci mutum ya zauna da matan da suka wuce hudu iyaka kila tambayar bari a gyara ta da a ce ya musulunta shikenan gab da zai ba su zaɓi ya sallamu biyu daga ciki ya zauna da hudu sai ya rasu kafin ya haka sai ya rasu misali ya musulunta ɗazu yana shirye-shiryen ya aikata haka shikenan sai ya rasu yanzu kage ya mutu da mata shida sakamakon cewa da shi ba musulmi ba ne amma daga baya zai musulunta kuma kafin ya riga ya zaɓi hudu daga cikinsu ya rubuta biyu sai ya rasu to ya za a yi ƙauli rajihi malamai suka ce a yi musu ƙura'a sai a yi musu ƙura'a sai a samu takarda a yayyanka a guguntula sai a rubuta gado sai a rubuta ba gado a rubuta adadin mata hudu shi ke nan ƙuri'a ana amfani da ita dama inda ta zahumil hukuk a inda ya zama haƙoƙa sun rikici wasu kuma malamai ibn kudama a cin almuguni ya ce sai a tambaye su zaɓi wasu siyafi kaga da wuya ai so daga ƙuri'a ita tafi sai a yi musu ƙura'a kawai a aje takarda gado wata takaddar ba gado shi kenan duk wanda ta je ta ɗauko akwai gado to kaga za ta gaje shi duk wanda ta ɗauko ba gado shi kenan to sai a ɗibi dukiyar tata idan yana da 'ya'ya sai a ba su kashi ɗaya a cikin kashi takwas a kasa musu idan kuma bai da ɗa shi kenan sai a ba su kashi ɗaya a cikin kashi hudu wannan shine daidai insha Allah mutum ne lattin sallah ya makara asuba to to wannan ban gane tambayar tashi ba abin da yake nufi akwai wanda ya rubuta wasu tambayoyi guda uku takardar ban ganta ba ta bata amma dai yana tambaya akan tambayarsa ta farko in ban manta ba yana magana akan shin an samu a ce sai liman ya sauke daga rana 21 ga watan ramadan har zuwa karshe a ce dole sai an sauka ta yadda kullum sai a rika karanta izifi shida shida a wannan ba shari'i ba ne iyaka dai idan ba zai cutar da mutane ba suka yadda babu cutarwa a cikinsu babu matsawa to babu laifi idan an yi haka a ce kullum za a karanta izifi shida shida kaga shida shida su goma ai sittin kenan domin an samu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma riwaya al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama bi ashri ayatin lam yuqtad min al-ghafilin ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوان دي قيام الليل يتاشي يسلى الدري يقرن تآيو يقوم to ba za a rubuta shi daga cikin gafilai ba gafilai su ne waɗanda ba su ambatan Allah alal aƙalli ka karanta aya goma da daddare kai ƙiyamun laili na ayoyi goma to ba za a sa ka daga cikin gafalallu ba ba za a sa ka cikin waɗanda suke da sakaci ba sannan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce wanda kuma ya tashi ya karanta ayoyin da suka kai ɗari to wannan za a rubuta shi min alqaniti cikin masu bauta ga Allah madaukakin sarki sannan wanda kuma ya karanta ayoyi dubu to shi kuma za a rubuta shi min almuqantari cikin waɗanda za a ba su maɗuɗin lada kaga in an ɗauki wannan hadisi ayoyi dubu ayoyi dubu ayoyi suna da yawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da daddare ya kara ya qiyamul layl ya karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i ya karanta ma'ida kaga wajen izifi goma sha hudu kenan da a a rana daya a lokaci daya an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka sannan al-imam al-baihaqi rahmatullahi alaihi ya ruwaito asari daga daga tabi abu usman al-nahdi abu usman al-nahdi ya ce sayyiduna umar radiyallahu anhu ya ce a kira masa mahaddata alqur'ani guda uku domin ya nada su su zama limaman da za su ja mutane sallar dare da azumi shikenan da ya aka gwada su fastaqra'ahum sai sayyidina umar ya gwada su karatu aka gwada haddasu wanda ya kasance yana da saurin karatu sai sayyidina Umar ya ce to duk raka'a ya karanta musu aya talatin shi kuma wanda karatunsa matsakaici ne to ya karanta musu aya ashirin da biyar a yi ruku wanda kuma ya kasance batsi alkira'a shi kuma karatunsa daki-daki yake tafiya to ya karanta musu aya ashirin ashirin kaga misali in an ɗauka sai a ce wanda karatunsa irin na sidais ne a shek abdulrahman sidais hafizahullah to yi musu aya ta yi musu aya talatin talatin wanda karatun ta irin na a shekul manshawi to ya yi musu aya ashirin da biyar wanda kuma yake karatu irin na a shek mahmud khalil husari to ya musu karatu da aya ashirin ashirin duk raka ya karanta aya ashirin a yi ruku'u kaga babu takurawa sannan al-imam al-baihaqi da ya ruwaito daga tabi'i al'araj wato abdurrahman ibn hurmuza cewa sun kasance ya ce ya riska sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama idan sun yi sallar dare to sukan yi addu'a ta alkunuti su ce Allah ya tsine makafirai sannan kuma sun kasance sukan karanta suratul baqara a rako'i takwas duk ranar da liman ya yi musu raka'o'i goma sha biyu da suratul baqara to sai a fita sai ana ta tattauna sai a ce kai yau liman ya sassauta mana da yawa suratul baqara kaga suratul baqara aran ma ai izifi biyar ne babu wani abu ko to to yakan karanta musu haka a rana to duk mun kalli wannan abin da ake kula da shi shine a kalli yanayin mutane a kalli yanayin mutane sannan limamu malik rahmatullahi alaihi ya ruwaito cewa ɗaya daga cikin tabi'ai yana ba da labari ya ce aka zike mu wani zubin a ja mu sallar dare har mukan koma gida sai mu rika ce ma mai kawo mana abinci ya sauri saboda ka alfijir ya keto kaga sun daɗe a masallaci kenan ana karatu to wannan abin da ake bukata limamai su kula da yanayin mutane sai su sassauta sannan kuma su yi tsaka-tsaki kar su zama sun tsananta ma mutane sannan kuma kar su zama sun yi sakwa-sakwa ina jin mun yi wannan batun ranna ba daidai ba ne a zo a cewa ana karanta aya ɗai-ɗai kawai aya ɗaya ana ruku ko aya biyu ko aya uku ko kuma kullum a ce liman zai faro tun daga alamtar kaife kai nasi kullum aikinsa kenan wannan ba baya cikin abin da yake sunna ana son a shiga cikin qur'ani sosai mutane tsayuwar ake bukata a dade a tsaye shi ake bukata Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ganar da mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da tafsiri muna tafsirin aya ta 93 a cikin suratul baqara أعمى بسم الله قل إن كن كانت لكم الدار الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس نعم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين
jiya mun yi fassarar wannan aya kuma mun kawo ayar da take mai kama da ita daga suratul juma'a sannan mun fara bayani a game da abin da al'imam ibn jarir da tabari rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin tafsirinsa a kan cewa wannan ayar Allah madaukakin sarki yana ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam hujja wacce zai kafa ta ga Yahudawa a game da ikirarin da suke yi cewa su ne zababbun bayin Allah kuma aljannar Allah ta su ce su za su shiga bayan su ba wanda zai shiga aljanna to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce musu in da gaske suke yi cewa aljannar Allah ta su ce su za su shiga wani ba zai shiga ba wani ba zai shiga ba to su zo su ce su mutu ai mutumin da yake ya san aljanna zai shiga abin da ya kamata ya kawai ya fatan ya mutu shi kenan wanda ya san aljanna zai shiga ai sai ya addu'an mutuwa ya ce Allah kawai ya kashe shi ya huta me zai zai yana shan wahala wannan duniyar gidan damuwa gidan bakin ciki gidan jin haushi gidan talauci gidan yunwa gidan rashin lafiya gidan tsufa gidan mutuwa eh kaga abin da ya kamata yake kenan aka ce su nemi su mutu al-imam al-jariri tabari rahmatullahi alayhi yace kaman yadda Allah madaukakin sarki kuma ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya kira kiristoci su kuma su zo su yi mubahada in sun ce shi ba annabin Allah bane to su zo a yi mubahada to haka Allah madaukakin sarki ya hada ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan damammakin dama ta farko ya ce ma yahudawa in sun ce su waliyan Allah ne sauran mutane kuma duk ba waliyan Allah ba ne to su zo su yi fatan su mutu su kuma kiristoci idan suna iya cewa shi ba annabin Allah ba ne to su zo a yi mubahala a zo a yi tsinene niya su rantse su ce in annabi annabin Allah ne Allah ya kashe su ya kashe iyalansu kar su koma gidajensu su ma ya kashe su shi ma a nufi sama yi haka sai a game gaskiya to shi ne nan to shi ne al'imam ibn jarir na tabari ya ci gaba da cewa wa qala li fariqin yahudi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jama'ar yahudawa in kuntum muhiqqina fatamannahu al-mauta in abinda kuke faɗi na cewa ku ne zababbu a cikin halittar Allah to ku yi burin mutuwa ku yi burin mutuwa فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله أي وانا بزي شو تدقوا إن دي دقا سعب دقو كيريا و شيوا كو كو كي دقسكيا كما كو كيريا شيوا كو مكو سنتان الله نيتو كي فاتن كو متو أي متن بزي غانا شي مكو سنتان الله بني سيا متو أنا نيكي غانا تبس كي مكو سنتان الله ني إن كمتو kamar yadda muka faɗi annabi su sama yayi addu'a ya gab da zai rasu aka je yana daga hannunsa haka a wata riwaya aka ce ya tsinsa yana nunawa sama yana fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la matar sana na isha radiyallahu anha ta ce summa qubida sai aka karbar annabi sallama har ta kasance tana alfahari tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rasu ne a tsakanin kashin wuyana da kuma kwalogon wuyana a tsakanin nan annabi sama ya rasu to kaga inda gaske suke yi cewa su waliyan Allah ne masoyan Allah ne to su zo su yi fatan su mutu su zo su yi fatan su mutu su ce to Allah kashe mu mu koma mu shiga aljanna gidanmu da ka tanadan mana bal in u'titum umniyatakum min al-maut idza tamannaytum kai idan aka ba ku burin ku da kuke da shi na ku mutu fa inna ma tasiruna ila rahati ai za ku koma ne zuwa ga hutu ku je ku huta min ta'adid duniya daga wahalhalin duniya ai mai hikima yana cewa laisa man mata fastaraha bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya'i ai laisa man mata fastaraha bi mayyitin duk mutumin da ya mutu ya je ya huta a lahira to ya wannan bai mutu ba ba mutuwa yi ba an daidai na ganin shi a duniya ne amma rayuwa zai je yayi mai daɗi amma innamal mayyitu mayyitul ahya'i matacce shine matacce ne rai waye matacce ne rai mutumin da ya zama bayi da ilimi matacce ne wal jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u al jahiluna fa mauta kaga jahilai mamata ne su gawawwaki ne qabla mautihim ko tun kafin su mutu amma wal alimuna wa in matu fa ahya'u amma masana malamai ko sun mutu to suna nan da ransu za a ci gaba da ganin su domin za a ci gaba da karanta abin da suka rubuta za a rika jin abin da suka faɗi to ka gani so da ka in kuka mutu yanzu to ai ba mutuwa kuka yi ba za ku je ne ku huta ku je ku zauna a gidan aljanna ku huta min ta'abid duniya wa nasabiha za ku huta daga walhalin duniya da kuma damuwar duniya me wani abin damuwa a ciki wa kadri aishiha sannan za ku huta daga lalacewar rayuwar duniya ne wal fawzi bi jiwarin lahi fi jinanihi sannan za ku rabauta da kasancewa ku makwabtan Allah ne a cikin aljannarsa to me na damuwa yahudawa in gaskiya kuke ku zo ku ce ku mutu in kuka mutu ga abin da zai faru da ku ce in kana al'amru kama taz'umuna in abin da kuke riyawa haka yake anna ad-dar al-akhirata lakum khassatan duna dunana in ya kasance abin da kuke riyawa cewa lahira ta ku ce aljanna ta ku ce ku kaɗai ban da mu musulmai to ku yi burin ku mutu mana ayin kun mutu a duniya hutawa za ku yi za ku je lahira ku samu babban ɗaukaka ku huta babu babu babu damuwa a cikin lahira wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan daga yan uwan juna za ku zauna ba gilli ba damuwa ka wayi gari ka ji kana jin haushin wani babu shi a aljanna ba wanda za ka ji kana jin haushin shi da an zama yan uwan juna kuma ala suruyin mutaqabili kawai ga ku a kwakwance akan gado kuna kallon juna ba wani abin damuwa to kun fi burin ku mutu mana wa in lam tutuha alima an-nasu annakum al-mubtiluna in ku ba ku ce ku in ku ba a ba ku aljanna ba bayan kun mutu to ya nuna shi ƙarya kuke yi kenan wa nahnu almuhiquna fi da'wana sai ya zama mu musulmai mu ne muke da gaskiya a cikin abin da muke faɗi cewa ƙarya kuke yi ba ku bane zababbun bayin Allah wan kashafa amruna wa amrukum lahum sai ya zama al'amarin mu da naku ya bayyana ga mutane kowa ya gane waye mai gaskiya waye mai ƙarya ai sata'lamu in talaqa sata'lamu hina yattali'u an-naharu afarsun kana tahtaka am himaru haka balarabe ya ce ya ce yan rana ya fito zaka gane a saman me kake a saman jaki kake ko a saman doki sai ka ai ai ku zo mana ku yi ku ce Allah kashe mu mu mun yadda mu ne zababbun bayan ka ya Allah kuma mun tabbatar da haka saboda ka ya Allah ka kashe mu mu mutu kaga idan suka mutu in aka gansu a cikin aljanna to ashe magana su ta gaskiya ce idan kuma suka mutu aka gansu ba a cikin aljanna ba kaga ƙarya take yi sannan idan suka ƙi burin mutuwa ya nuna ƙarya suke kaga fuska uku kenan in ba su mutu in suka zo suka suka ƙi doje suka ƙi cewa su mutu to ya nuna shi ƙarya suke ashe ba su bane auliya ullahi kenan ba su bane zababban Allah sannan wa annal akhirata laysat lahum khassatan ashe lahira ba ta su bace aljanna ba ta su bace su kadai aljanna ta masu imani ce duk wanda ya imani to zai shiga aljanna famtana'at al-yahud karshe yahudawa suka ki min ijabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila dalika akan su amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya nema a wajen su ba su yi ba li'ilmiha annaha idza tamannat al-maut halakat fa dhahabat dunyaha domin wallahi yahuda sun sani suna burin mutuwa to za su mutu in suka mutu kuma za su rasa duniyarsu kuma duniyar dama ita suka mallaka bayan duniya ne suke da ita shi kenan so da ka basu yi ba suka ki suka gudu wa sarat ila khizyi al-abad fi akhiratiha kuma sun tabbatar da in suka mutu to za su tafi zuwa ga kaskanci ne na har abada kullun kaskanci za su zama a cikin sa a cikin wutar jahannama shi yasa sai suka gudu suka ki yadda da wannan gayyatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su cewa su zo su yi burin mutuwa in sun yadda cewa su ne waliyan Allah su zo su yi burin mutuwa karshe suka gudu sun san wallahi suna mutuwa to sun rasa abin da suke da shi dama abin da suke da shi shine duniya duniya ce kamar yadda kake gani a yau ba wanda ya kai isar rayuwar duniya shi yasa ranar da aka kashe musu mutum ɗaya to duniyar nan ta komo wala ta a'udu duniya za ta miƙe ba za ta zauna ba ai ta surutu a duniya uwar gidansu mai kare su amerika ta yi ta surutu tana kwakwazo in an kashe filistinawa waɗanda suke faɗa da su guda ɗari guda ɗari biyar ba komai idan aka kira sai a ce a kira taron majalisar ɗinkin duniya a kira security council meeting sai a ce shi kenan sai wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa sai ta ce ce ba ta yadda da abin da Isra'ila take yi ba a tsine ma Isra'ila sai Amerika ta miƙe ta ce ba ta yadda ba sai dai a haɗa a tsine ma Isra'ila kuma a tsine ma Filistinawa da wanda ya kisa da wanda aka kashe duk a haɗa a tsine musu shikenan sai a tashi a haka haka ake tinti tintin haka ake to kaga ashe Yahuda maƙaryata ne ƙarya suke yi annabi sama ya musu wannan gayyata kuma sun ki yadda su amsa gayyatar tasa الإمام القرطبي رحمة الله عليه يتشي لما ادعت اليهود الوقت دا يهودا وسقي دعوا وسقي إقراري دعاوي باطلة إقراري إقراري نقريا من يوى حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه في الله مدعوكة سكيه كي تومن أشكل التافنسة كقوله تعالى kaman faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce lan tamassana nahu illa ayyaman ma'duda ko ayyaman ma'dudat Yahudawa suka ce wallahi komai shiga wuta ma ai wuta ba za ta same mu ba ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki kaɗan suka ce wasu malaman tafsiri suka ce gwaggwadon wai kwanakin da suka bauta ma dan maraƙinsa kaga da a wasu tafakku kenan lam tamassana nahu illa ayyaman ma'duda mu komai shiga wutan ma to wuta ba za ta shafe mu ba sai yan kwanaki wa qawlihi da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudawa suka ce da su da kiristoci ba wanda zai shiga aljannar Allah sai wanda ya zama bai hude sai wanda ya zama kirista Allah ce tilka amani yuhum wannan burace buracen su ne kawai suke na baki qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce musu su kawo hujjar su in suna da gaskiya ba su da hujja وقالوا كما سنن suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ƴaƴan Allah ne kuma mun masoyan Allah ne to duk da suka gama waɗannan ikirarin aqzabahumullahu azza wa jalla sai Allah ya ƙaryata su wa alzamahumul hujjata ya lizumta musu hujja aka kafa musu hujja faqala sai Allah madaukakin sarki ya ce qul lahum ya muhammad ka ce musu ya muhammad in kanat lakum ad-darul akhiratu ya'ni aljanna kace in kun kasance lahira ta ku ce wato aljanna fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to ku yi burin mutuwa kuna da gaskiya ba su yi ba kare ashe ƙarya suke yi aljannan nan ba ta su bace abinda al-imam al-qurtubi ya ce kenan al-imam abu ya'la rahmatullahi alaihi a cikin musnadinsa ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi ko asali daga ibn abbas radiyallahu anhuma duk da karshe zai zo ya juye ya zama hadisi ibn abbas ya ce qala abu jahl abu jahal ya ce mun san abu jahal wannan kacin guman kafirin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la in ra'aitu muhammadan nusalli na rantse da Allah daga yau in na sace ganin muhammadu na sallah inda alka'abati a ka'aba la'atiyannahu hatta ata ala unuqihi wallahi sai na je wajensa na taka wuyansa sai na taka wuyansa haka abu jahal ya ce shi ne Allah ya ba mu labari a cikin suratul alaq ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit taqwa ka gani ko ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla shin kaga wannan da yake hana bawan Allah idan zai yi sallah Abu Jahal ne to shine abin da Abu Jahal yayi Abu Jahal ya rantse ya ce kuna kallon Muhammadu kawai sai ya zo ya ta a wata riwayar da ba ta Imam Abu Ya'la ba ce sai ku zo ku bar Muhammadu kawai ya zo ya tabbatar mu gaboshinsa a ƙasa. To daga yau sai yau na ɗan muku alkawari idan na ga Muhammadu ya je yana sallah wallahi sai na je na taka wuyansa. Ya ko tafi da ya tafi kawai sai gashi ya gugu da gudu a arkice. Aka ce lafiya ran kai dade ya ce ku banni ni na ga abin da na gani. Karshe da aka je aka zauna ya laɓe daga shi sai abokanan shi sai ce wallahi ra'aitu khandaqan min narin yace wallahi wani gwalalo kato na gani wuta ce kawai a cikin shi balbal shi yasa na gugo da gudu to kun gani ko to shine sai manzo Allah ta sama yake cewa qala fa qala rasulullahi sama ibnu abbas yace sai annabi sama yace law fa'ala wallahi da ya iya kawowa wajena la akhadathu al mala'ikatu iyanan wallahi sai da sai mala'iku sun kama shi kowa sai ya gani to sai Allah bai so a ga mala'ikun ba sai aka sa masa shamaki tsakaninsa da manzala su sama aka nuna masa wani wagegen rami wani wagegen gwalalo na wuta sai ya tsorata ya gudu manzo su ne ce wallahi da ya iya kaiwa wajena ya nemi ya taka ni to wallahi la akhadhtu al mala'ikatu iyanan da sai mala'iku sun kama shi kowa na kallo shine falyad'u nadiyahu mu kuma sanad'u dabaniya ya je ya kira 'yan kulab ɗinsa shi abu jahal ba Allah ce mu kuma sanad'u zabaniya mu kuma za mu kira mala'ikun mu zabaniyawa wallahi sai sun kama shi kowa sai ya gani kun ji abu na farko kenan a cikin hadisi abu na biyu shine mahalli shahidin mu annabi sam ya ce walau anna al-yahuda tamannaw al-mauta wallahi da yahudawa sun sake sun yi kuskure sun yi burin su mutu lamatu wallahi da sun mutu wara'au maqa'idahu minan nar kuma suna mutuwa za su ga wajajen zaman su a cikin wuta ka ji mahallin shayi saboda haka sai suka gudu da manzal sama yace musu ku zo ku yi burin mutuwa shike sai suka gudu suka ki zuwa saboda sun san ƙarya suke sannan na ƙarshe walau kharaja alladhina yubahiruna rasulallahi sannan su kuma kiristocin da annabi ya gayyace su su zo tsine ne niya wallahi da sun fito da sun sake sun fito la raja ula yadiduna ahlan wala mala da sun koma ba iyalansu ba dukiyarsu to ka ji abin da manzon sama ya faɗi saboda haka yahudawa bayan an musu wannan gayyatar an ba su wannan goren gayyatar cewa su zo inda gaske suke su sun yadda cewa su ne waliyan Allah zababbun bayan Allah to su zo su yi burin mutuwa karshe sai suka gudu annabi ya ce wallahi da sun yi to da nan take za su mutu kuma suna mutuwa za su ga wajajen zaman su a cikin wutar jahannama za su gani so da ka basu yi ba kaga wannan yake nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne daga Allah madaukakin sarki kuma wannan ya nuna maka cewa yahudawa makaryata ne duk abin da suke faɗi ƙarya ne babu gaskiya a cikin sa الشيخ السعدي رحمة الله عليه يكي فدي أشن تسير نساء يتشي وليس بعد الإلجاء والمضايقة لهم بعد الإناد منهم illa ahadu amraini bayan wannan tura su bangon da aka aka kai su karshe to ba su da ɗayan wani abu sai ba su da wani abu sai ɗayan abu biyu a yanzu kaga an kai su bango an ce to in kun isa abin da kuke faɗi kuna cewa ku ne zababbun bayin Allah ku ne ƴaƴan Allah ku ne masoyan Allah to ku yi burin mutuwa to kaga daga na an kai su bango yanzu ba su da wata kofar da za ta fita sai dai ɗayan abu biyu abu na farko in ma an yi umiru billahi wa rasulihi ko dai su dawo su bi Allah da annabinsa su yi imani da su kaga wannan shine abin da ake nema a wajen su abu na farko kenan tunda yanzu an kure su dama idan aka kura mutum to me yake yi in ana muƙabala da mutum aka kafa masa hujjoji aka kafa masa hujjoji aka kai shi ƙarshe to me kamata ya yi ko dai ya dawo ya ce ya gane cewa shi ne ba a kan gaskiya ba kuskure ya yi wannan kuma dama ita ce ƙa'ida ta dukkan mai neman gaskiya idan ana tattaunawa da shi in aka kai shi ƙarshe sai ya dawo sai ya ce to ya gane ba shi ke kan gaskiya ba shi ne magana al'imam shafi'i da yake faɗi yake cewa ƙauli sawabun qad yahtamilu al-khata'a wa qawlu ghairi khata'un qad yahtamilu as-sawaba shi so tari magana ta za ta iya zama ita ce gaskiya amma kuma za ta iya zama kuskure a ciki zai iya yiwuwa akwai kuskure sannan magana ɗan uwana da muke tattaunawa da shi za ta iya zama kuskure amma kuma zai iya yiwuwa akwai gaskiya a ciki sannan kuma ka'idar duk mutumin da ake tattaunawa da shi idan gaskiya yake nema to ka'idar ita ce idan ya fahimci cewa shi ke kan kuskure to sai ya dawo sai ya ce ya gane ba daidai yake ba kuskure yake shi ke wannan a tarihin magabata ya gabata ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba idan da matsala ake tattaunawa sai a kawo misalai masu yawa inda magabata suke tattaunawa da junansu shi kenan sai a kawo musu hujja sai su yadda al'imamu malik rahmatullahi alaihi aka masa tambaya a game da tsifar yatsun kafa yatsun kafa sai al'imamu malik ya ce baya cikin sunna baya cikin sunna an gama karatu sai almajirinsa abdullahi bin wahab sai ya zo sai ya ce ala gafata malam mu ko fa muna da wata sunna fa da muka yi riwayarta sai ce ka mana ita sai ya kawo hadisi da isnadinsa alimamu malik ana zuwa karatu gobe sai ce to fata wadda muka faɗi jiya ba daidai ba ce mun yi kuskure mun janye ta saboda almajirin mu wane ya kama na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadinsa sau da haka waccan fata wadda muka bada ba daidai ba ce yanzu ga fata wadda daidai tsefa yatsun kafa na cikin sunna shi yasa in kana karanta fiqh malikiya sai a ce takhlilu asabi'ir rijilaini mustahabbun tsefa yatsun kafa mustahabbi a da cewa imamu malik a wajen sa ba a yi to kaga wannan ita su haka magabatan mu suke to amma yahudawa ina duk mutumin da bai san gaskiya ba zai taba dawowa ya ce ya gane shi ke kan bata ba ko ya yi kuskure to abu na farko ce wa imma an yubahiru ala ala ala ma hum alayhi bi amrin yasirin wa imma an yubahiru ala hum alayhi bi amrin yasirin alayhi sai su ko kuma su zo sai su ce to wallahi su ke kan gaskiya kuma su tsine su ce in ba su ke kan gaskiya ba Allah ya kashe su wa huwa tamanni al-maut alladhi yusiluhum ila ad-dar allati hiya khalisatu lahum a saran sai su ce to idan aljannan nan ta Allah ba ta su bace Allah ya kashe su sai su mutu su shiga aljanna ko ba mutuwa ita ce za ta kai ta aljanna ba wanda bai mutu zai shiga aljanna ai wanda bai mutu ba zai shiga aljanna ba ba a shiga aljanna a duniya famtana'u min zalik sai suka kidi kabir saboda sun san ƙarya suke in suka yi imani suna ganin sun kaskanta in kuma suka yi rantsuwa sun san wallahi mutuwar za su sai suka zaɓi kawai bari su kiran tsiwa saboda sun san na farko dai ƙarya suke yi ba gaskiya suke yi ba da ita ba sun tabbatar da manzo Allah sallama shine annabin karshe shi aka ce wajibi duk mutumin da ya gamu da shi ya imani da shi in bai imani da shi ba dan wuta ne shi sannan sun tabbatar da su ba zaɓaɓɓun bayin Allah bane saboda haka in sun mutu sun san wuta za ta shiga duniya kawai suka mallaka al-imam al-alusi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yake cewa da Allah ya ce fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ya ku yahudawa ku yi burin mutuwa in kun kasance kuna da gaskiya ai fi annal jannata khalisatul lakum in kun tabbatar da cewa aljanna ta ku ce a keɓe fa inna man ayqana al-imam al-alusi yace duk mutumin da ya tabbatar annahu min ahli al-jannati cewa shi dan aljanna ne ikhtara an yantaqila ila daril qarari to ai zai zabi ya koma can gidan tabbata domin nan gidan ƙarya ne ai ko ba gidan ƙarya bane in kana neman gidan ƙarya ka sami gidan duniya shi ke shi yasa hariri a cikin mukama ai ya kyautata siffanta duniya yake cewa ya khatibat duniyad daniyatu ya khatibat duniyad daniyati innaha شرف الردى وقرارة الأقدار دار متى ما أضحكت في يومها أبقت غدا تبا لها من دار yace ya khatibar duniyar da ni yace ya mai neman wannan duniya wacce take walakantacciya kaskantacciya innaha sharafur rada ai ita ce kasan takalmin kaskanci wa qararatul aqdari sannan ita ce matabbatar kazanta da duk wani abu mara kyau to anan a duniya yake in baka yadda ba sai ce darun mata ma azhakat fi yawmiha gidan da yau in ya sa ka dariya abu kad gada gobe kuma sai ya sa ka kuka ko ba haka yake yi ba an ban labarin wani gidan da ake biki ana biki ana shagali ana kolewa ana minna ana annashuwa kawai sai aka zo sai aka ce ai mama amarya ta mutu to yanzu ne za a komai kuka kaga darun mata ma adhakat fi yawmiha abqad gada to nan ba darun mata ma adhakat fi yawmiha ba darun mata ma abqa ma ma adhakat fi hiliha fi hiliha abqad hinan anan take sai ta sa kuka ta sa dariya da munna yanzu an jima kunnan yanzu yanzu nan kuma sai ta sa ai kuka to ku da kuka tabbatar mutumin da ya tabbatar da wannan gidan duniyan ƙarya ne kuma ya tabbatar da yana da lahira to ya kamata ya zaɓi lahira asir ma ya buƙa ala ma ya fina haka suka ce ka zaɓi abin da zai tabbata akan abin da zai gushi ɗaya daga cikin magabata yake cewa zahittu fi duniya da qillati ghana'iha wa khissati shuraka'iha wa kasrati ana'iha wa sur'ati fana'iha ya ce na guji duniya saboda tana da wasu hamzozi guda hudu ta ƙillati gana'iha in ka same ta ba za ta wadatar da kai ba yau wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yana fatan kuɗinsa su ƙaru ko ba haka bane ta yaya za ka tabbatar da haka har yau ne ma yake yi kuma ba zai so a ce baƙi an zo lissafi masu lissafi wanda suka fi kuɗin duniya sai a ce ai yanzu ya ƙasa ya zama na biyu ko zai so ba zai so ba kaga li qillati ghana'iha ke wa kathrati ana'iha sannan ga wahalar da mutane wahala shi yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniyar nan to kila din nan mun fi shi ma hutu saboda ko da ɗaukar waya kawai ka bar shi da ita ta ishe shi ka ga mutum kamar mahaukaci da wayoyi sun kai biyar a hannun shi bir an kira shi da waccan bai gama amsa waccan ba waccan kuma ta kama ihu kamar macen da ta haifi ‘ya'ya biyar tana ba waɗannan nono ba ta gama ba su waɗancan su tsandara mata ihu to haka yake da wayoyi a hannu duk inda ka gan shi kada kasrati ana'iha kenan wa kasrati ana'iha wahala take badawa sannan wa hissati shuraka'iha ce sannan kuma duk wanda suka yi tarayya a duniya wancan yana santa wancan yana sai ka gan su makaskanta فطلقها تريح فطلقها تروح من الفزاز in ka saki duniya za ka huta daga masu rikici a kanta khissa kaskanci duk manemin duniya sai ka gan shi makaskanci shi ya kaskanta sannan zai samu yanzu wani yau ga baki dai abin da zai samu daga fitowa alfijir ya tafi kila wajen aikinsa zuwa yammaci kila bai wuci naira ɗari biyar ba ko ɗari uku amma kila sai ya sha mayar ko ya sha zagi alal akalli mai gidan shi ya zage shi ko in kuma da ko yake wani ya zage shi kai wani irin sakare ne na dago maka kaya kai kaza haka nan kawai ya zage saboda neman duniyar shi ka gani ko sannan wasu ati fana'iha sannan yanzu yanzu nan za ta kare ko ka mutu ka batta ko ta mutu ta bakka ɗayan biyu ne ko ka mutu ka batta ko ta mutu ta bakka ɗayan biyu ko duniya ka mutu ka bata ko kuma ta mutu ko kuma ta rabu da kai ta sake ka saki uku ko saki dubu ma ko ba ka tsammanin kai wai bari ka ce wai a'a kai idda ta dawo ma ba ba a ma duniya idda shikenan kawai ta sake ka shikenan wani za ta ɗauka ta je ta aura haka kullum take tana da sabon miji to kaga in kun tabbatar da cewa kuna da lahira ya za ku zo kuna biya ma wannan kaskancin duniya ne a cikin duniya ku zo kuna ba kanku wahala to kaga da da gaske kuke ku yi in ji a shehu al'alufi wa ahabba an yakhlusa min al-maqami fi dar al-aqdar sannan kuma duk mutumin da ya tabbatar da yana da aljanna to ai zai so ya kubuta daga me daga gidan da yake na kazanta gidan duniya gidan kazanta ne kama ruya an ali radiyallahu anhu kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu annahu kana yaqufu bayna as-saffayn fi ghilalati ana yaƙi sai aka ga sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya shiga wannan sahun na sojoji sai ya fita wancan fi ghilalatin ya sa wata riga shara-shara ita ce ghilala فقال له الحسن سيدنسى الحسن رضي الله عنه سيتي مسا ما هذا بزي المحاربين yace baba wannan ba kayan mayaka bane mayaka kayan sa ai kauri gare su ko kayan sojoji ai kauri gare su to ya za a ce kai ka zo ka sa riga shara shara fa qala yace la ya bunayya la yubali abuka saqata ala al-maut am saqata alayhi al-maut yace kai dana ni fa yanzu ba ni da wani zabi ko mutuwa ta faɗo min ko in faɗa mata duk ɗaya ne ni a wajena saboda me saboda yana da tabbas shi dan aljanna ne sai na ala yana da tabbas tun a duniya cewa shi dan aljanna ne ko annabi su sama ya lissafa shi a cikin mutane guda goma a lokaci guda ba su kaɗai ba ne mutane goma kawai da manzar sama ya ma bishara aljanna su bishara su ta tabbata ne annabi sama ya zo ya hau bai ya lissafa su su goma abubakar umar usmanu ali أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي أبيدة ذي الديانة والتقى قال سبومة النبي صلى الله عليه وسلم لسه فاسو أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة وعلي في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة أن ثم لسا باس لك سوغوما كاجا سيدنا علي أنا تبس إن شيء عن الجنة صدق يشي ني باني دا داموا ينزو يا كي دانا me sai na sa wasu kaya na sa sirke ai ba sai na sa bullet proof ba ba na bukatar kayan da za su tsare ni daga harbi ko in mutu yanzu ko ban mutu yanzu ba insha Allah na tabbatar da ni dan aljanna ne annabi ya muni albishara cewa ni dan aljanna ne Allah kuma baya saba alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah tabi'asa baya saba alƙawari alƙawarin da yana daɗi wa inni wa in au'attuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi haka dabi'a Allah take in ya maka alƙawarin daɗi to ba zai saba ba amma idan alƙawarin azaba ya maka to zai iya sabawa ya fi maka Allah ya fi mana wa kana Abdullah ibn Rawaha sannan sahaban an suma Abdullah dan Rawaha ya kasance yunshidu wa huwa yuqatilu ruh a yakin mu'uta da aka yi a shekara ta takwas yana yana yana yaki yana rera baituta yana cewa ya habbaza jannatu waqtirabuha tayyibatan wa baridun sharabuha والروم روم قد دانا عذابها Abdullahi ibn Rawaha yana cewa ya habbaza aljannatu ce kai ma dalla da aljanna ga tanan ina hangota waqti rabuha kuma ta kusa ta zo mini tayyibatan ga tanan tana kanshi wa baridun sharabuha sannan ruwanta mai sanyi wa rumu rumun su ko rumawa da muke yaƙa suna na matsayin rumawansu wa qaddana azabuha azabarsu ta kusa kaga Abdullahi ibn Rawaha ne yana da tabbas ɗin ɗan aljanna ne shi gashi nan kusa kusa yake da aljanna shi yasa yake cewa to mutuwan mata su to kaga kaga dabi'a suke wa qala ammaru bi saffin sannan ammaru dan yasir a siffin a yakin da aka yi tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina muawiya radiyallahu anhu to ammar yana bangaren sayyidina ali ne sai ya rika cewa gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba kamar yadda muka faɗi wasu sahabbai sun faɗa kafin sa ko bilal ko abu huraira lokacin da zai rasu ya rika gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba eh to gadan gobe nalqal ahibba za mu haɗu da masoya su waye masoyan nan muhammadan wa sahba muhammad da sahabbansa kaga duk waɗannan sun tabbatar da aljanna za su shiga shi yasa sai ga suna burin musu mutu domin sun san in ba su mutu ba za su shiga aljanna ba to ku yahuda da kuka ce aljanna ta ku ce to me yasa ba za ku yi burin mutuwa irin yadda waɗannan suke yi ba kage shine wannan wa ruwiya an hudaifata annahu kana yatamanna al-maut sannan an ruwaito hudaifatu bin al-yama ya kasance burin mutuwa cewa ya mutu falan mahtudira qala lokacin da mutuwarsa ta zo sai aka ji yana cewa habibun ja'a ala faqa habibun ja'a ala faqa ce masoyi ya zo akan bukata masoyi ya zo a daidai lokacin da ake bukatarsa waye masoyinsa mutuwa kaga duk suna tabbas ɗin yan aljanna ne su shi yasa suka yi burin mutuwa sabanin yahudu tuba babu ƙarya suke yi da suka ce aljanna ta su ce ashe ƙarya suke yi an ce su yi burin mutuwa sun ki wa anhu sallallahu alaihi wasallam sannan an ruwaito daga annabi sallama أنه لما بلغه قتل من قتل في بئر هو ببئر معونة ألوك تند أكي ياكن دا أكي تمشي سرية بئر, بئر معونة annabi sama ya aika da wasu sahabbansa su je su yaki aka aiko aka ba annabi sama labari da an kashe wasu daga cikin su faqala sai ya ce ya laitani gudirtu ma'ahum fi lahfil jabal annabi sama ya ce ina ma ni ma na tafi tare da su ni ma a rasa ni a wannan kusa da dutsen kaga anan ma manzon sama yayi ne yi burin mutuwa saboda ya san idan ya mutu ina zai je aljanna kaga sabanin yahudawa wa yu'lamu min zalika to daga nan ne za a gane in ji al'allamatul alusi anna tamanni al-maut li ajli al-ishtiyaq ila darin na'im cewa lallai burin mutuwa dan begen aljanna gidan ni'ima wa liqa'il karimi kuma aje a haɗu da Allah mai karamci ghayru manhiyin anhu ba hana ba in kana fatan ka shiga aljanna to ya halasta kai burin ka mutu innamal manhiyu anhu abinda aka hana shine tamannihi li ajli dhurrin asaba kai burin mutuwa saboda ciwo ya dame ka kawai rashin lafiya ko talauci ko wani abu mai kama da aka ka ce ka ni dai da na mutu ma jiya nake karantawa a intanet wai wata matar da tafi kowa tsufa a duniya shekarunta ɗari da ashirin da shida adda da take kenan wai ta mutu ya ƙasar ceceniya ce ceceniya ta rasha nan wai burinta ta mutu tinti kusan lokacin da aka yakin duniya na biyu shekarunta hamsin yakin duniya na biyu shekarunta hamsin a yanzu dai suna cewa ada takdir an an duba rijistar ta haihuwarta shekarunta ɗari da ashirin da shida to tana burin ta mutu ran nan wai ta bikin da suke irin na kafirai na birthday bazdanta to shine a ciki take wannan jawabin ta ce bata taba jin daɗin duniya ba tun da take ta ce ita kawai ta ɗauki cewa wannan daɗewar da ta yi a duniya Allah yana mata azaba ne saboda tun da take bata taba jin daɗin duniya ba ita ma da ta mutu da ta mutu saboda tuntun aikin kwadugo take yi na wahala ta haƙa rami ta kaza saboda haka ta mutu to kaga yin wannan burin nata na mutuwa haramun bai halasta ba saboda ita yanzu burin mutuwar da take yi tana burin mutuwa ne domin me cikin wahala take kuma abin da take faɗa ma Allah ba daidai bane kuskure ba kyau musulmi yanzu yana cewa shi bai taɓa ganin daɗin duniya ba yanzu iskar da kake sha nawa kai ka biya Allah iskar da kake sha wal iyazu billah ka je ka bincika mutumin da ake kai shi asibiti sai a sa masa oxygen nawa ake biya nawa ake biya kudade ne masu yawa iskar da za ta rike shi ya ci gaba da sha kuma ba da tabbacin zai ci gaba da rayuwa Allah na tuba ka gafarce ni irin na mata ko duk wanda ka ga mafi yawanci an sa masa irin wannan abin ai da wuya kuma ko da wuya a ci gaba da rayuwa to amma ka za ka ga iyayensa ko danginsa sun talla kuɗi sun bada ana ta shaƙa masa wannan iskar saboda masurai wawa in ji bahaushe to ta iska iskar Allah da ka sha yau nawa ka biya ruwa mai daɗi da kake sha ka sha shi nawa kake biya ai da za a ce za a yi maka kudin ruwa ne hatta ruwan da kake siya na roba ai ba biyan kudin ba kawai kudin roba kake biya ai roba kake biya da kuma abin da kila suka je suka yi suka suka sassa ma ruwan ya ƙara kyalli aka ce an kawar masa da kwayoyin cutar da ke ciki shi ta biya amma ba ruwa ka siya ba dan ruwa na Allah ne ka biya kudin roba ne kudin roba ka biya to kaga duk waɗannan neman ya za a yi musulmi mai imani yanzu yana cewa wai shi a tsawon rayuwar shi wai bai taba ganin Allah masa ni'ima ba wannan mummuna kalma ce bai halasta musulmi ya faɗe ta ba to ita dai waccan matar wadda ake cewa ita fi kowa daɗewa a duniya shekarunta ɗari da ashirin da shida to ka ji abin da take faɗi to irin wannan burin bai halasta ba fa innahu asarul jaz'i wa adamu rida bil qada'i domin wannan na nuna racin mutum a duniya kuma yana nuna cewa bai yadda da abin da Allah ya hukunta masa na kaddara ba wa fil khabari ya zo a cikin hadisi la ya tamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi kada ɗayan ku ya burin ya mutu saboda wani ciwo da ya sauka a gare shi wa in kana la budda falyakul in ko ya fahimci ba makawa sai ya fatan mutuwa to ya istikhara ya ba Allah zaɓi ya ce Allahumma ahayini ma kanat alhayatu khayran li ya Allah ka rayar da ni matukar a ilminka ka san rayuwata ita ce alkhairi wa amitni ma kanat alwafatu khayran li sannan ya Allah ka karbi raina idan ka kasance ka san cewa mutuwa istafi min alkhair kaga abin da aka ce so da ka burin mutuwa dan mutum ya samu aljanna ya halatta in ji al-imam al-alusi amma burin mutuwa dan kawai cututtuka ko talauci ko damuwar duniya ta damu mutum kawai zai ce shi ai ya mutu ya huta ko biyanci masu yin na ƙarya suke yi wata tsohuwa wai ana ba da labari ta zo tana ce kullum sai ta sai ta zo kawai ta yi ce ta gari da duniya kamar yadda dai waccan take yi mai ɗari da ashirin ɗin can da shida shi ke na ran wani jikin ta ce bari ya koya mata darasi ya shige ƙarƙashin gado kawai ta fara waɗannan koke-koken nata tana mutuwa ki zo ki ɗauke ni sai gyaran murya ya ce Allah ya amsa addu'a ki yau ya buɗe murya shi ta zama katuwa shi ke ne sai Allah ya amsa addu'a ki yau yau kam zaki tafi lahira sai ga tsohuwa ta ta ugo kofa gida da gudu tana wallahi ƙarya nake yi wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun to kaga shine wannan so da Allah shiryatar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya kara mana fahimta اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته